الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ya ku yan uwa barkanmu da dawowa daga hutu a darasinmu na wannan daura da muke gabatarwa wanda wannan shine darasinmu na biyu a wannan yammaci na ran lahadi ko yammacin lahadi bayan mun ɗauki hukunci na ifhari wanda yake yana da haruffa guda shida za ka haɗa su cikin akhi haka ilman hazahu ghairu khasir sai mu ɗauki hukumci na biyu shine idghami shi ma idghami yana da haruffa ne guda shida kenan izhari shidda idghami shidda kaga dai baka bacewa shi kuma idghami muka ce sanyawa ma'ana zaka sanya nunu sakina cikin harafin da zai zo bayan ta shine idgham amma izhar zaka bayyana nunun ba tare da ka saka ta ba shi kuma idghami zaka saka ta cikin harafin da ya zo baya in idghami za a yi haruffan idgami haruffa ne guda shida shine suke kira yarmaluna yarmaluna ma'ana tsunami yarmaluna yarmaluna suna yin sassaka kana suna cewa sassarfa akwai wani dan gudu da doki yake yi shi ba gudu yake yi ba kuma ba ta yake yi ba tsaka tsakiya to shine yarmalu shi yasa in mutum yayi umra sai a ce mai zai yin arram fil ashwat al-thalatha al-ula ya an tayi umra kuna ganin wani dan gudu da mutane suke yi in dai babu jama'a sosai a lokacin da suke yin tawafi shine arram ba wancan ramlu na rere ba don ba wanda ya sai halicci rere in ba Allah ba kawo shi idghami ya kasu gida gida biyu shi izhari bai kasu gida guda yake an gane ko amma shi idghami gida biyu ya kasu akwai idgham da ake kira al'idghamun naƙis idghami tauyayye daga naƙasa ne an gane ko kuma ana kiran shi al'idgham bi gunna ana kiran shi al'idgham bi gunna ana kiran shi al'idgham an naƙis sai kuma na biyu al'idgham bi ghairi gunna idghami wanda bai da gunna kuma na kira shi al'idgham alkamil cikakke to ita gunnan nan muka ce wani iska ne wanda yake fita cikin kusayen hanci guda biyu shi ake ce ma gunna nan yake fita in mu zo wajen misalai za mu gane da kyau wani ɗan uwa ya kawo wata shawara na cewa ta fuskar karatu ma ana iya bambantawa tsakanin su izhari da ikhfa'i da kuma iqlabi nunu sakina in ta izhari ce a wajen rubuta alkur'ani sai kuga sun rubuta nunu sun yi mata wasali amma in ba izhari ba ne to ba sa yin wasali ma'ana kenan nan ba a bayyana ɗaiki ne na biyu in wajen iklabi ne za ka ga an yi mimu amma mimun kala biyu ce akwai mimun ta iklabi wadda zaka ga an jayo ta tayi ƙasa akwai mimun ta alwaqful lazim wadda mimun kawai ake yi amma ba a yi ƙasar ita haka dan mu gane da kyau tanwini kuma inna izhari ne sai kaga an yi shi daidai wa daida wani bai wuce wani ba amma in ba na izhari bane an gane ko sai kaga an bambanta su guda yafi guda tsawo saboda an yi su daidai wa daida kenan za ka bayyana nuni idan an ɗan sa wani abu sai nuna maka a'a wannan sai ya ɗan wuce wannan kaɗan kenan sai ya shiga cikin wannan wannan kamar malamai ne saboda suna ganin ya kamata a ci ko da ta fuskar rubutu za ku ga yanzu su alƙur'anai da ake yi a wannan lokaci har da ma kaloli ake yi ƙur'ani wanda adda kala daban-daban alamar izhari daban alamar izghami daban ga sunan dai amma sanin ƙa'idodin da yana da muhimmanci haƙur'anai yanzu na ilmul ƙira'at da ake yiwuwa irin ashamil fil ƙira'atil ashirin fi ƙira'atil a'immatil ashirin kawamin za ku ga yana da wa wasali da kuma kala-kala imala tana da nata alama ka za yana da nashi in ka duba can ƙasa sai ka ga na inda ka ga an yi layi ɗorowa ga abin da yake rufi inda aka yi tsanwa ga abin da yake rufi to tushi idgham ya kasu gida biyu kenan sai mun kasa shi gida biyu idgham bi gunna kuma al idgham an naqis me yasa an kace mishi naqis domin idghamun nuni ne za a sanya nunun amma ba a shigar da ita gaba ɗaya ba shi yasa aka kira shi naqis tunda ba shigarwa bace gaba daya an shigar da ita amma ba duka ba to tunda mun ce huruful idgham bi gunna ya huruful idgham guda shidda ne yarmaluna to mun kace kuma idgham ya kasu gida biyu idgham bi gunna wa bi ghairi gunna to idgham bi gunna yana jan harafi nawa hudu su ne malamai suke kira yannu da ya'un da nunun da mimun da wawun yannu abinda yake haɓaka an gane ko? kenan cikin shidda in an yi hidda hudu nawa za su saura biyu to shi ko al'idgham bai gairi gunna ko al'idgham alkamil yana da harfi biyu da lamun da ra'u misali tunda mun ce yannu yannu kenan ya'un nunun mimun wawun misali in ya ƙuluna in ya ƙuluna kaga in nunu sakina ba da ha aliya to ba a zo a ce in ya ƙuluna in ya ƙuluna in ya ƙuluna a wuce a sai an yi idgham kuma sai an kawo gunna kuma ga gunna miqdar harakatai harakatai ne kamar kai haka ɗaya biyu shi ne harakatai in ya ƙuluna kaburat kalimatan ta ƙurudu min afwahihim in ya ƙuluna illa kadiba in يقولون إلا كذبا إن يقولون إن yaquluna kaga in yaquluna mun gane wannan lokacin da kace baka ce in yaquluna ba wanda zai cewa kaji ga abu rubuce kuma a ce ba a faɗi haka ba ba haka ba to in yaquluna suratul kahf liƙaumin yu'minun to tanwini kuma liƙaumin tanwini ne mai kasratai ne bayan shi ya'un ta zo idgham za a yi
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
لقوم يؤمنون قوم يؤمنون مغاربو تو sai misalin abin nan amma suke cewa ita nunu sakina idan ta haɗu da ya'un ko ta haɗu da wawun a cikin kalima biyu banda kalima ɗaya nan ba a yi tuhaminta da shi wannan galibi haɗa ma mutum aka yi wanda bai san rubutu mutum shi da shi wanda bai san rubutu bai san biyu na a haɗe ko abin ba kalimomi ne dama guda hudu kalima ta duniya bal tu'thiruna alhayata duniya ba a cewa duyya qinwanun a cikin al'am an gane ko wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniya ba ce qinwanu sai sinwan ke suratul ra'd sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid ba ce sinwan sannan sai kalima ta bunyan inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mafsus ba a ce buyan ko ba haka ba a duniya ba a ce duyya
بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بأتش دنيا قنوان
ومن النخل من طلعها قنوان دانية
قنوان قنوان بأتى قوان صنوان
صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد
سيكما بنيان
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن إنهم بنيان مرصوص بنيان بأتى بيان saboda ne an ba shi ka'ida shi kullum zai yi aiki da ita amma yin akwai almustafnayat malamai sai su kawo su shi yasa bature yake cewa l'exception confirme la règle ya an kai istisna'i kamar an tabbatar da ƙa'ida in kuma babu istisna'i to kenan ba ba a bukata kawo yanzu mun samu misali na ya'u sai misali na mimun an gane ko ya kamata a kawo misali na nunun tunda yanmu munka ce yanmu amma kuma sai ya fara kawo misali na mimun min malja'in من ملجأ من نون الساكن بعدها ميم نن إدغام زائد
ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير
سورة الشورى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير سي مثالي نتنويني أوجا ميم هدى من ربهم أولئك على هدى min rabbihim kaga hudan kana da fathatai mimun ta zo bayanta sai ayi idgham bi gunna
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
misali na gaba sai misalin nunu nunun annunu sakina ba da hannun kaga gunna misali in na ko ba haka ba kaga in نون ساكنة نقول النون المتحركة إدغام بغنة إن نقول سورة هود
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إن نقول
sai misali na gaba na tanwini bayan shi nun ta zo hittatun naghfir wa qulu hittatun naghfir akwai qura'akin da sun karanta hittatun yughfar akwai qira'a tughfar gakkaji wani ya karanta da tughfar kace an yi kuskure kenan ga wagga qira'a hittatun naghfir idgham bi gunna wadda ta karanta kuma hittatun tughfar ya kuma ikhfa'i so Allah ya kyauta
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم
وقولوا حطة نغفر حطة نغفر haka ne za ka yi shi akwai wani malami daga cikin malaman da suka karantar da mu a ƙasar libya ana kiran shi sheikh mu'awiyah ko da yake wannan ina ganin ma ba ma shi kaɗai yake da irin wannan ba idan suna karantar da mutum tajwidi a ƙasar libya ban sani ba dukkan su ne koko waɗanda suka karantar da mu ne kawai suke da wannan za ka suna nuna alama in ya zo wajen hukuncin sai ya alama da hannun shi wa ƙulu hittatun naghfir hittatun naghfir to an yi yaƙi yanzu libya mu sani ba malam yana da rai ko an kashe allahu ala so ko malam yana da rai ko ya mutu dai muna fata allah ya gafarta wa malam ko ba haka ba yawwa sai kuma misalin wato idgham wanda yake bai da gunna wajen lamun dara'un wajen lamun dara'un mun ka ce idgham ne da gairi gunna kuma ana kiran shi idghamul kamil gaba ɗaya ne ake saka nunin ta koma wani harafi ko aka sa cikin harafin da ya zo bayanta misali yubayyillana yubayyillana asalin shi yubayyin lana to in ka zo baka cewa yubayyin a ji nununkin nan ta fito a'a nununkin za ka ga ta koma labu idgamul kamil shi ya sawa cikin rubutun alkur'ani sai kaga ita nunin kin musu rubuta mata komai ba sun je harafin lamun sun yi masa shadda kenan ka bar batun wannan nunin kawai ka tuma zuwa ga lamun kamar lamun biyu ne
qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma
dama cikin bakar akwai yubayyin lana mahi akwai yubayyin lana ma launuha akwai yubayyin lana mahi to ya zaka bambantawa mahiya farko ma launuha tsakiya mahi ƙarshe da ka riƙe wannan magana ta ƙaji kawo haka ba eh tun da abubuwa ne masu rikitarwa har da ƙura'ani wa dole in ba waɗannan ka'idodin ka sani ba sai ka iske akwai abin sannan kuma ma wannan wurin akwai ƙalu da ƙudurar rabbaka yi bayyilla na mahi innal baƙara ta sha baha alaina to wanga innal baƙara ɗin nan babu ta'u da yawan mutane innal baƙara tana suka cewa innal baƙara ta sha baha alaina a na innal baƙara ne sauran na ƙala inda hu ya ƙuru innaha baƙaratun amma wannan innal baqara tashabaha alaina ba a ce innal baqarata tashabaha alaina hau amma ka diba cikin qur'ani ba gakkare da magana ta sai ka diba cikin qur'ani ka gani akwai tawon ko babu ta ko ba gaskiya ba sai misalin lamun wajen tanwini hudan lil muttaqin hudan tanwini ne mai fathatai bayan shi lamun tazo ba a ce hudan lil muttaqina a'a hudan lil muttaqin kamar lamun biyu
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين بأتى هدى lilmuttaqin ka san wani shi komai sai ya hito ga hili hadda ma muttaqin kin bai rada shi ba hudan lilmuttaqina ato kana zuwa karge mai wani abincin qur'ani bai yadda ba to sai kuma misalin nunun misalin nunu sakina a wajen ra'u tunda al-idgham بغير غنة من ربهم من ربهم نون الساكنة باين ترى انتازو بأتيا من ربهم آآ سيأتي من ربهم من ربهم كما دراء بيوني
أولئك على هدى من ربهم من ربهم من ربهم
سيكم تنوين أوجن راء وجن غفور رحيم ba a cewa ghafurun rahim a ghafurur rahim ghafurur rahim
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
to wannan su ne misalai amma da yake wajen idgham bi gunna kamar nan ban ga misalin wawun ba nunu sakina bayanta wawun ta zo misali
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
min wara'ihim an gane ko min wara'ihim kaga nunu sakina ba'daha alwawu
وجنات وعيون وجنات وعيون أتكن سورة الشعراء أنقاليكو تكن قصة أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون كبه كبه قصة النبي هود تنوين جنات وعيون جنات وعيون an gane ko sai kuma waɗannan su ne kenan harufa na al'idgham kiran yanzu karatu za mu yi talhisin shi harufan izhari shidda akhi haka ilman hazahu ghairu khasir akhi za mu ɗauki alhamza haka ha babba علما عين حازه ها كرمي غير زمرك غاء غير خاسر زمرك خاء hukumci na biyu hukumcin idgami idgami yana da harufa guda shidda su ne yarmaluna gaba daya yarmaluna ya'un ra'un mimun lamun wawun nunun to sai dai ya kasu gida biyu idgam bi gunna harufan shi hudu ne yanmu ينمو ياء نون ميم واو ادغام بغير غنة يناد حرف غدابي اللام والراء تلخيصي hukumci na gaba sai hukumci da ake kira al-iqlab wanda mun ce sheikh ayman suwaid babban malamin ilmin qira'at na duniya wanda asalinsa dan kasar suriya ne amma yana saudiya a jam'iyya ta makaranta al'alƙur'ani ta duniya da take jidda can yake da zama a sani na ban sani ba yanzu ko ina yake da zama yana yawo wurare daban-daban a duniya wajen gabatar da karatuttuka ba wai sai a saudiya kuma ina ganin kanat ikra suna zan saka karatuttukan shi malami ne kwararre a cikin ilmi alƙira'at so ban ji ba aiman suwaid aiman suwaid shi al'iqlab ko alƙalbu asalin alƙalb shi ne juyar da abu alƙalb a juyar da abu amma na ana nufin shi ne idan nunu sakina ko tanwini ta zo sai aka samu ba'u ta zo bayansu to wannan mimun wannan nunun ta tashi zama nunun ta koma mimu ta koma mimu amma tana nan a rubuce nunun amma za ka ga sun zo sun rubuta mimun samanta mimun amma ba mimun kaɗai ba mimun wadda an jayo wannan abin nata sandata ta yi ƙasa wajen waƙfun lazim wajen misalin inda ma yasta jibin ladina yasma'un a cikin suratu al'an'am nan za ka ga mimun amma wannan mimun ta wakafi ta ba ta iklabi ta ba kuma ita in an yi ta mimun zalla ake yi ba a yi mata sanda a yi kasa da ita don mu gani ko in ce ba a jawo wallahi a yi kasa da shi kawai zai ce sanda ba ana rancin bugun mutane ba misali min ba'adi kaga min ba'adi min nunu sakina ba'adi to baka da kuwa ka ce min ba'adi min ba'adi a sai ta koma mimu misali
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد من بعد بأتي من بعد ko a wajen faɗa kai maka san ba daɗi ko ba haka ba yawwa sannan yumbitu lakum cikin suratul nahl yumbitu kaga yun nunu sakira بعدها الباء to baka cewa yunbitu lakum yunbitu lakum sai ka maida ta mimun yunbitu lakum
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات
sai misalin tanwini sami'un basir sami'un basir kaga sami'un tanwini ne bayan shi ba'un tazo ba a cewa sami'un basir sami'un basir ko baka ba
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
na fata ana fahimta ta sai misali na ƙarshe alimun bima alimun bima
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
ko lahum azabun alimun bima kanu yukadzibun qira'atin nan sun bambanta in ka jira ce alamu alimun bima kanu yukadzibun kaka ce ayi kuskure bincika da wace qira'a yake karantawa mun gane wannan ko to anan baka cewa alimun bima kanu yukadibu ko yakdibu a a alimun bima alimun bima kuma da alhamza ne walahum azabun alimun ne ba alimun ba da ainu kuma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wannan wuri akwai kuskure da dama da masu karatu suke yi sukuri suke yi fi qulubihim mardun fazadahumullahu marda kina eh sukuni wallahi da yawa daga cikin masu karatu alqur'ani nan sukuri suke mara'u sai kaje mutum ya ce fi qulubihim mardun fazadahumullahu marda marda jam'i ne na al-marid a'a faza da jibo fi qulubihim maradun maradun ya saba ma maradun maradun fazadahumullah marada ya saba ma marda to mutun ne tsaya hankala wani sai ci kaga hawa har ka ga abinci kaga kana shin duki ha shi karatun alqur'ani bayyi don ka san wasu duka ce ka iya karanta alqur'ani ko don kana jin larabci ko kai ba larabi ne wani duk ba hujja bace ka ce ka zauna gaban malami kana yi inda kai kuskure ana gyara ma ka iya kai ma ka san malami kai ma a zo a ɗauka gare ka kakka sa kanka girman kai in kuma baka iya ba bari rigima da waɗanda sun ka iya kowa akwai inda Allah ya aji shi ko ba ka nan bane yana daga cikin abin da ke zamu da matsala abinda baka iya ba kuma kai rigima da waɗanda sun ka iya wannan matsala ce ko ba haka ba yanzu ya an ka kawo wani abu za a sai suwa miliyon 100 da na ji an ce miliyon 100 sai ce jama'a sai an jima to ina ne ga kudin da zai kayan miliyon 100 sai in sa kai in an ka zo ana maganar sarauta an san waɗanda sun ka gare sarauta suna su magana kan sarauta ba baka dan bane ban sa kai na tun da ni ba dan masarauta bane kuma ko dan masarauta sai masarautar su yake sa baki masarautar da ba ta so bai da izini ya sa baki a cikin ba sani ko mun fahimta ba to an ka so ana magana karatu na alkur'ani kai da baka karanta alkur'ani ba ina kai ina cewa an iya ba a iya ba sai ka ce a kai ga wajen waɗanda sun ka iya sun za su ba da shaida ka hidda kanka amma munan ɗan an ka aza fada ana shan shayi sai ka jona ya ce ka ai alaran mawa ne duk duniya ya kowa ya karatu ƙur'ani sai an ka tambaye ka an ka kan gane ya kowa duk duniya ya karatu ƙur'ani sai ya ce in shi na karatu wato sai in ji hankali na ya kwanta murya sai tana yabi waka ɗaya hujjaka waka ɗaya hujjaka saboda murya shi tana yi ba don Allah wannan irin rashin ladabi na ilmi ya yaɗu a cikin ƙasashenmu ya kamata idan za a tattauna kan abu in baka san shi ba ka bari waɗanda suka san abin su ne za su bayyana hakikan yadda abin yake abin yana yi maka daban kasancewa shi daidai daban abu ya shahara daban kasancewa shi daidai daban abu na iya shahara ya zama bai inganta ba hadisi na iya shahara mutane da faɗin shi amma ba hadisi ne ingantacce ba hadisi kuma na iya shahara kuma ya zama to ingantacce ne amma wa zai yi magana kan shi wanda ya karanta ilimin hadisi ya kawo hujja tunda in ka ce haka ne to an ka ce kawo dalili kaga nan ne za a kawo wani sai shi ka maka dalili wanda yake ba ingantaccen dalili ba ko ba karan bane don haka ina kira zuwa ga mutane don karatun wani shi na maka ba laifi bane yana yi maka wannan ba matsala bace amma cewa daidai ne ko ba daidai bane to wannan kuma sha'ani ne can daban sha'ani ne wanda za a kawo ka'idojin ilimi a gani shan abin nan haka yake ko ba haka yake ba wannan ita ce hujja kuma waɗanda suka karanta abin su ne za su yi hukunci a kan shi kai a matsayinka na baka sani ba ba fagenka na ba sai ka tsaya wallahu alam mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu sai hukunci na hudu na annunu sakina wa tanwin izhari ya dauki shidda idghami ya dauki shidda bi gunna ya dauki hudu idgham bi gunna ya dauki hudu bi ghairi gunna ya dauki biyu tunda shiddan sai an raba su biyu iqlabi ya dauki guda sai kuma ikhfa'i asalin ikhfa'i shine boyewa Allah ce yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yakhfun suna boyewa to shi ikhfa'i yana da harufa ne guda goma sha biyar in ka ga dama sai ka ce duk harafin da bai cikin haruffan izhari bai cikin haruffan idghami bai cikin haruffan iqlabi duk da ke harufi guda ne gare shi to ya koma cikin haruffan ikhfa'i shi kenan karatu yanzu ma da sauki kuma haka nan bane da kadi ba bai can bai can bai can tun da hudu ne shi na ina shi na can ko ba haka nan bane ha yan abu ya zama to bakin hudu ne to shi kenan an ka bincika wuri uku ba a same shi ba ina za a samu shi wuri na hudu ko ba haka nan bane mutum ne yana da mata hudu can ɗaki na farko ba a same shi ba can ɗaki na biyu ba a same shi ba can ɗaki na uku ba a same shi ba ba ga ai ɗaki na hudu dole a same shi inda yana cikin gida ko ba haka nan bane tunda bai yiwa a ce duk ɗaki hudu babu shi ko ba haka ba to wannan shi ne misali ne ni bayar don mu gane karatu idan mata in suna ji ana zancen mata hudu hankalin su tashi yake an ga misalin karatu ne duk bayar Allah ya kyauta to haruffan shi guda goma sha biyar ne shi ne malamai suka yi ba da misali sai suka yi baiti wanda yin bambanta bai na ganin shi na cikin tuhfatul atfal sif za sana kam jada shakhsun قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما sun kowace kalima za ka ɗauki harafi na farko sif kinan sadu za za ka ɗauki zalun sana sai ka ɗauki sa'un kam kafin jada jimun shaksun shinun قد قاف سما سين دم دال ذاك دوكا طيبا طاء زد زاي في فاء تقن تاء كو ضع ضاد ظالمة ضاء شكرا to in ka haddace su kana iya kawo su in ka ga dama an ka tambaye ka haruffan ikilabi na wana in baka haddace ba sai ka ce sha biyar to ya suke sai ka ce a'a ka hidda min shidda na izhari ka hidda min shidda na ikilabi na na, na idgami ka hidda min guda na ikilabi sai ka ce to duk abin da ya saura suna haruffan ikilabi baka huta ba ai ai dubara ce in kaga za ka matsuwa to ka nemi hanyar da za ka hita da wuri lokacin da muna yara waɗanda haruffan da waƙe ake koya mun su sai ka ga yara su daga makaranta an taho sama hanya ana yin su sif za sana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima shikenan sif za sana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da ba sif za sana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima da kai hakan ga kai tai da sun zauna shi kenan magana ta kari da an tambaye ka ba sai ka cikin zuciyar zaka cewa sif sai ka ce ku same su adu ba hudi zaka yi ba ajiya eh kuma in zaka yi ka san inda zaka yi don kan matar ka sai ka zo kana sifu za ta na kam jar sun fito shi wanga kuma wani abu da samu ko kuma in kana yi yan yara na jinka kana sifu za ta na su ci kai wallahi shi ji kato da shi wa yanzu da shi koyon sifu za ta in kuma ɗiyanka na ce kai ashe babu bai iya bai zuwa shi koyo an gane ko to misali za a ba da misali ɗaya ba dole ba ne sai an ba da misalin harufan gaba daya tun da sha biyar ne kaga an ci sha biyar sai an bi su an ba da misali ga lokacinmu ya matso ba ya samun ba da misalin gaba daya amma dai abinda an kai na hukunci ga wannan ya shafi sauran guda goma sha hudu tun da in mun hidda guda za mu bar sha hudu misali an salatihim an salatihim an nunu sakina ba'daha sadun dama ita ce harafi na farko cikin sif
الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم كأوين مثال سكما أتكين كلمة دايا انصرنا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
فانصرنا النون الساكنة بعدها الصاد حكمها الإخفاء كما يد malamai sun kaci sai misali na ƙarshe tunda unsurna nunu sakina ce an salatihim nunu sakina ce sai dai an salatihim cikin kalima biyu ne an daban harful jarri ne salatihim daban amma fa unsurna duka unsurna ai fi'li amri ne cikin kalima guda ce sai at-tanwin qaumun salihin tanwini mai fathataini bayan shi صاد تاز قوم صالحين نعم
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعده قوما صالحين
to wannan shine misali na ɗaya daga cikin harufa na al-ikhfa saboda lokacin mai na karatuwa akwai nukta mai muhimmanci da ya kamata in yi tambihi a kanta shi izhari bayyana nunin idgami dama kafin ka kare za ka shigar iqlabi kuma dama nunu sakina ko tarmidi sun koma mimun to shi ko ikhfa'i yana da wata khasiyya shine duk lokacin da za ka yi shi idan malami babban malami ne ya san ilm na alqira'at da tajwid da makharij zai san kayi shi daidai ko baka yi daidai ba saboda shi ikhfa'i kana koye nunun direct ma ko directly zaka dauki action ta harfin da zai zo baya ma'ana shi ikhfa'i ga wanda ya san makharijul huruf kai tsaye yana koye nunun to ya dauki action ta fadin harfin yanzu misali da mun kace
alladhina hum an sa an sa na dauki action na dauk na fadar harafin sadun kuma sadun yana ga cikin huruful isti'la kana jin ikhfa'in babban amma yanzu inda ba sadun bane ikhfa'in ikhfa'in ne amma yadda zan yi shi zai bambanta misali
وتكون الجبال كالعهن المنفوش كاغا عن صلاتهم منفوش
ɗaɗe ba ne amin wa iyaku da haka shi duk inda ikhfa'i ya zo sai an ɗauki akshin na faɗin wannan harfin makarajkin shi za ka ji shi an shirya mishi da an zo wucewa ne kawai za a yi suna fata an fahimce ni an gane ko
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا سيكاي استعداد نفد الحرف da zai zo baya mun gane wannan to yan uwa lokacin mu da muka ɗiba ga alamu ya karato waɗannan ahkamun nunus sakin a watan duka talhisi ne tun da mu karanta larabcin ba ina ganin hakan zai fi wani lokacin allah ya ba da iko sai a karanta har larabcin yadda mi yadda mutum zai iya karantar da wani ko ba haka ba abinda muka faɗa ya zama to daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته